أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح خاتم على آله حق قدره ومقدار العظيم الحمد لله من أدنه وعلا تبارك وتعالى بوديا لكاوم وأن اللوكسي يومنا الجمعة 26 ga watan Zulhijja hijira ta 1444 wanda ya daidai da sha hudu ga wata na bakwai miladiya ta 2023 inda za mu ci gaba da karatun littafin ashefa da tarihi ukun mustapha sallallahu alaihi wasallam daga inda muka tsaya muna cikin fasali na harko kisiri na uku a wannan zawiya tamu zawiya shehu mushefu malam marwan radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu rahmatan wasi'a inda za mu yi zama yau insha Allah na ɗari da ishirin da bakwai kenan a cikin wannan fasalin za mu tashi inda alkali iya rajin Allah ta'ala da ke cewa wakazalika ma wara da fi hadisi sirati wa mabda'il wahayi min qawli sallallahu alaihi wasallam li khadijata laqad khashitu ala nafsi ana bayani ne bisa kan irin yanda zuciyoyin annabawa suke babu zancen kokonto a ciki ba sa kokonto ba sa shaku to ana kawo an su nasoshi wanda kamar mai karatu zai tsammaci cewa ko sun yi kokonton wani abu ne ake warwarewa to shi ne ke cewa haka nan abin da ya zo a cikin hadisi a hadisi sirati na sira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a farkon wahayi da fadar fadarsa manzo Allah ya da mutane tabbata a gare shi da ya ce wa uwar mu ne khadijata radiyallahu ta'ala anha da kada khashitu ala nafsi hakika na ji tsoro akan kaina in ka dauki magana wai zahirinta ma'aikin Allah wanda Allah ya kushi tsoron mi zai shi to karka ya tsarci cewa wai ya yana manzo an aiko shi yana jin tsoron wani abu ne a ga sa'awar wani laysa ma'anahu shakku fi ma atahu Allah ba'da ru'yatil malak ba na nin kokonto yake ba cikin abin da Allah ya bashi bayan ganin mala'ika, walakin sai dai, la'allahu khashiya Allah ta tamila kuwatuhu makawamata almalak, sai dai, tayyu ya yi tsoron cewa ƙarfin jikin shi ba zai iya muƙawama ba a fuskantar abin da zai zo tattare da wannan mala'ikan. Cewa shi ne abin da ya ji tsoro wa aba alwahi da kuma yaunane yaunane na wahayi fayyan khali a kalbuhu au ta zahaka nafsuhu wannan har ya kai shi ga inda zuciyar ma za ta kuncewa ta cire daga jikin shi saboda nauyin abin koko ran shi ta fita haza alama wa da shi sahihi annahu qala ba'da liqa'ihi ba'da liqa'il malak wannan magana wai alama warada shi sahi in aka ɗauka kan abin da ya zo cikin sai bukhari kenan annahu qala qala hu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudu wannan ba da liqa'ihil malak bayan gamuwarsa da ya da mala'ika au yakuna zalika qabla liqa'ihi wa ila billahi ta'ala lahu bin nubuwati li awwali ma uridat alaihi min al-ajaibi wa sallama alaihi al-hajar wa shajar ko ko a wannan ya kasance ne ya ce yana jin tsoro a kan kanshi ne ba wai bayan mala'ika ya ga mala'ika ba ne a lokacin da ne wannan auya kuna kamar da ka yi gaba ne game da mala'ika ne wa ilamin lahi ta'ala da hujjin nubuwa kuma gabanin Allah ya sanar da shi da annabta cewa shi annabi ne wannan wani lokaci ne da awwali ma uridat alaihim ya ajaibi farkon abu lokacin da ababen mamaki suka rika bujiro mishi ne sallallahu alaihi wasallam na daga sallama da yake gamuwa da ita ta duwar wasu lokacin wannan duka irhasat ake ce mai lokacin da manzanci ya ya ya ya tunkaro ya matso akwai abin da akwai wato tsarin abubuwa masu kefe al'ada akwai abin da ake ce mai irhasa akwai irhasat jami'i shi akwai mu'jizatu to kamun manzo kama aiko annabi abubuwan da suke faruwa a hannun shi na ban mamaki su ne ke musu irasat wannan cikin wannan irasat duk inda ya wuce wani dutse sai ya mai sallama assalamu alayka ya nabi Allah wannan duwar hutu suna mai sallama wal hajar haka ne itace wa bad'atu al manamatu wa tabashir kuma lokacin da mahalakayya irin na gaskiya suka ya fara ya fara yin su da kuma albishurura kamar ruya fi ba'd turuqi hadha hadis kamar da aka rawaito a cikin sashen hanyoyin wannan hadisi anna zalika kana awwalan fil manam cewa wannan ya kasance da farko a cikin barci ne summa uriya fil yaqzati misla zalika sannan aka gwada mai a falke a falke ya ga wannan kamar abin da ya gani a cikin warki sani sallahu alaihi salam dan saboda ɗaya mai cewa amincin Allah ya tabbata gare shi saboda ka abin ya zo mai kai tsaye li'alla yasja'a wal amru mushahadatan wa mushafahatan dan saboda kan lamarin annabcin nan ya zo mai bazata a mushahadatan gani ganin ijiya ko ko mushafahatan baki da baki fala tahtamilu li awwali halatin binyatul bashariya in aka mai haka al binyatul bashariya ginin jiki irin na dan adam sai kasance bai iya dokan wannan nauyin wa fi sahih ya zo a cikin sahih bukhari dai an aisha radiyallahu ta'ala anha an karɓar da kuwar ne Aisha dalla ta wuta gare ta ta ce awwala ma budi a bihi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farko abin da aka fara yi wa manzon Allah tsiya da mutunta Allah da shi miyar wahayi na daga wahayi shine ar-ru'ya sadiqa mawliki na gaskiya kaga abu ko gobe ka kaga shi aka kwanta kaga abu gobe ka kaga shi a aikace farko abin da aka fara mai kenan ka har yana ta ya kasance ba abin da zai gani a mawalkin na sai ya ganshi a barke a qalat sai tace sun ba hubbiba ilayna khala sai aka soya mai kebanta ya zama yana son baya son zama da mutane yana son ya rika kebancewa wa qalat sai tace ila an jaa wal haqu wa huwa fi ghari hira har ya zuwa lokacin da gaskiya ta zo mishi lokacin shi ko yana a kogan hira al hadis tsawon hadisi ne wa ibn abbas radiyallahu anhuma an karɓo daga Abdullahi dan Abbas yadda Allah tabbata a gare shi da mahaifin shi duka sabu manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam makata annabi sallallahu alaihi wasallam bi makkata 15 sanatan manzo Allah ya rahmata Allah tabbata a gare shi ya zama a garin Makka shekara 15 yasma'u sauta wa yara daw'a yana jin wani sauti kuma yana ganin haske saba sinina wala yara shi'an wato shekara bakwai baya ganin komai wata mani sinina yuha ilai shekara bakwai daga cikin shekara biyar cikin shekara sha biyar kin nan baya ganin komai kuma shekara takwas kuma sauran kuma yuha ilai ana yi masa wahayi sallallahu alaihi wasallam wa qad rawa ibn ishaq muhammad ibn ishaq ma abucin magazi ya rawaito an ba da daga sashen su annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya damu ta Allah tabbata a gare shi kala ya ce wa zakara juwarahu bi gari hira'in sai ya ambaci juwar kana ta juwar na ta juwar makwabtaka manzo Allah sallallahu da yi a kogon nan na Hira kala sai ce fajani wa ana na'imun sai ya zo mini ina mai barci wannan zance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala sai ce iqra ikratu fa qultu yana ce ma aqra mi zan karanta wa zakara nahu hadisi Aisha ta fi ghabtihi lahu wa iqra wa iqra'ihi lahu sai ya ambata kwatankwacin hadisi na uwarmu ne Aisha cikin yadda ta faɗi yadda da lullube shi nan da yi da karatun nan da ya ce yi. Yato wanda hadisi inda su cikin sai Bukhari na uwarmu ne Aisha na ta faɗi ya ce sai ya ga mala'ikan ya zo mai ya ce mai yi karatu ya ta ya ce ma na Bukhari sai yi ba makaranci ba ne ba ya ce mai dai ya yi karatu ya ce ma na Bukhari ne har kaso har har so uku yana cewa ni ba makaranci bane ba sannan ya lullube shi ya matsaye shi hatta balaga minhu jihada har sai da yayi yayi gumi wahala ta kama shi sannan ya sake shi sai ya ce mai iqra bismi rabbikal ladhi khalaq har ya zuwa a wata riwaya ayoyi guda biyar الذي خلق اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم ina ga zuwa wannan to kuma nan da yace a sura ta har zuwa karshen sura ma'ana irin wancan riwaya wadda uwar Aisha ta kawo a cikin Bukhari kama haka haka shi Ibn Ishaq ya kawo amma gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ga wannan a cikin mafarki a ala sai yace fan sarafa anni wa hababtu min naumi wannan abin sai ya kau da gare ni abin da nake gani na mala'ika sai ya kau daga gare ni sai fa hababtu wa hababtu min naumi ni ko sai na tashi daga barcin da nake wannan kenan farko ya nuna cewa a barci abin ya zo mashi sai tashi daga cikin yace sai na tashi daga barcin da nake ka annama suwirat fi qalbi kamar an suranta ta ita wannan ayoyin da aka ce aka karanta mu su wannan ikraqin nan yace kamar an suranta ta kamar an rubuta ta a cikin zuciyata ba abin da ya bace na tashi daram da kan wannan abin da aka ce in karanta aka abin da aka karanta mun nan yana a zuciyata walam ya walam yakun abghada ilayya min sha'irin aw majnun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ko a lokacin ba abin da na yi kamar mawaki ko a zargen da ni mawaki ne ko ko ni mahaukaci ne su ko abubuwan ga sunan wurin abun mamaki ne shi ƙarshen mamaki sai a ce abin sai zo sai zo kamar kamar hauka a shi ko abin yi ta yi tsari magana ta ta yi a tsare sai a ce waka shi shi shi sa ƙur'ani ana biya shi saboda daɗin shi da yanda yake wannan ma abin yana ta kai ka ce waka to amma dai wanda ya san waka ba zili bane na wake wani abu ne daban to sai gudun haka annabi sallallahu alaihi gashi abin kuma ya kamata haka jibi shi ba iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqa al-insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam jib na ayoyi na wani aure ko suna ida da da kafin kafin na biyu suna ida da da mimin mimin to haka nan sai ka ji abin kamar to yana gudun ka a ce wake ne wannan ka a ce kuma ka a ce ne shi wani abu ya same shi kuma wani abu ne wanda ba a gani shi abin da ke cewa mahaukaci aljannu suke suke suke shawar shi zama mahaukaci to yana ganin abin da ba mutane ba sa gani ka a ce hauka ne amma mu kiyaye duka wani yana so ya faɗi ma ba wai bayan ya ga mala'ika bai yi wannan abubuwan ba ta yiwa ya ga mala'ika kuma ya koma yana shakku ba ta yiwa Allah ya aiko shi kuma a ce yana shakku wani abu ko ya zaci wani abu haka a wannan kamar yadda makaranta daga barci ya tashi sai ya ga wannan sai ya ji wani abin da ya karanta mai kuma suna nan ana so a ce wannan ya zo ne kamun abin ya zo a aikace ya yi mawarkin wannan kulutu la ta haddasu a ni ƙwarashin bi haza abadan ya ce kai ina ba zan bari ba ƙwarashawa su rika hidin wannan a kai na har abada a ce ni mawaƙi ne ko a ce mawakaci ne a wannan bayani ba to me za a yi sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam la a'ami danna ila halikin min aljabal lalle zan je in samu wani wuri madaukaci akan dutse dutse dutse mai tsawo in hau can kololon shi fa aqra hanna nafsi minhu fa aqtul fa aqtulanna wallahi sai na je in je in jeho kaina daga saman wannan dutsen in kashe kanna wa baina ana amidun li zalika manzala su sallallahu alaihi ce lokacin da nake a gangantan wannan na ta yi aikata wannan istamitu munadiyan yunadi mina sama sai na ji wani mai kira yana kira na daga sama ya muhammadu anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muhammadu sai da mutane tabbata a gare ka kai ma'aikin Allah ne wa ana jibril ni ko ni ne jibrilu farafatu ra'asi fa idza jibrilu ala surati rajulin suke sai na ɗaukar kaina sai ga mala'ika jibril akan sura ta wani mutum wanda kala hadisa ya ambata ya ambata hadisa fakar bayyana fi hadha anna qawluhu lima qala wa qasadahu lima qasada inna ma kana qabla liqa'i jibril sai ya bayyana kenan cewa fadarsa wannan anna qawluhu lima qala fadarsa da abin da ya faɗi kin nan zai aikata yace zai je ya je kansa ya kashe kansa wa kasa da wuli ma kasa da kuma da nufin ya tafi ya aikata wannan abin da ya ce ya aikata inna ma kana qabla liqa'i jibril duka wannan ya awaru ne gabanin gamuwa da malaika jibril duka wannan alayhi alayhi assalamu amsa na tabbata gare su wa qabla ilami llahi ta'ala lahu bin nubuwa tun tun gabanin Allah ya sanar da shi da annabta ne kenan duk wannan gabanin aike aike ne gare shi wa izharihi wa istifaihi lahu bir risala da kuma bayyana shi da kuma zaban zaban shi da manzanci wa misluhu hadisu amr ibn shurahbil wa tawakkatu wannan shi ma hadisi na amr dan shurahbil annahu sallallahu alaihi wasallam qala li khadija cewa manzo Allah ya da mutu Allah tabbata gare shi ya huda ma uwar mu ne khadija radiyallahu ta'ala anha inni idza khalawtu wahdi ni yace in na keɓanta ina ni kadai samitu nida'an sai rika jin wani kira wa qad khashitu wallahi an yakuna hadha li amri nayi tsoron ina tsoro wallahi wannan abin ya kasance saboda wani lamari ne wa min riwayatin wa min riwayati Hammad ibn Salama kuma daga riwaya ta Hammad dan Salama anna nabi sallallahu alaihi wasallam kana li khadija sai annabi ya da mutu Allah ya tabbata gare shi yace maka wannan ne khadija yarda Allah tabbata gare ta inni la asma'u sautan wa ara dawan ni ina jin wani sauti kuma ina ganin wani haske wa akhsha an yakuna bi jununun ina jin tsoro ya kasance ina da hauka wa la za yuta'awwalu law sah afsa wannan ake tawili in wannan ya inganta wannan ruwayoyin a ce sun inganta قوله في بعد هذه الحديث إن الأبعد شاعر أو مجنون فدس ساشن وان سادي سيد yake cewa mafi nisa mafi abinda nayi nisa nisanta da shi kasancewa wato sha'iru shine mawaki au majnun ko mahaukaci wa alfazun yufhamu minha ma'ani shaki fi tasiri marahu da wasu lafuzza wa'anda ake fahimta ma'anoni na kokonto a fi tasihi ma rawahu a cikin inganta abin da ya rawaito shi shi wato Hammad ibn Salama kenan wa annahu kana kulluhu fi ibtida'i amri duka wannan kuma cewa duka wannan ya kasance a farkon lamarin shi ne wa qabla liqa'il malaki gabanin saduwa da mala'ika lahu da shi wa ilamin lahi lahu annahu rasuluhu kuma gabanin Allah ya sanar da shi cewa shi ma'aikin shi ne فكيف وبعض هذه الألفاظ لا تسيء طرقها to wannan a ce wai shi ne cewa tawilin wannan abin da za a awwala wa wannan maganganun wannan hadisan da suka zo haka a ɗauka abin haka ne sun inganta ya ce to ana nin tun gabanin gamuwa da mala'ika ne tun gabanin a sanar da shi da aika ne to barantana ma ce a wannan lafazan ba sa inganta wa ba da hadisi alfaz la tasihu turquha sashen wannan lafazan hanyoyin da aka rawaito su ba sa inganta wa amma ba da ilamin lahi ta'ala lahu amma bayan Allah ya sanar da shi wa liqa'ihil malak kun bayan ya hadu da mala'ika wala yasihu fi raibun to wani kokonto baya inganta a cikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wala yajuzu alaihi shakun haka nan wani shakku baya halitta a gare shi fi ma ulqiya ilaihi cikin abinda aka yi masa wahayi wa kadarawa abinda aka yi masa wahayi abinda Allah ya jewa shi a cikin zuciyar shi na daga sane-sane da abubuwan da dai Allah ke jewa a cikin zukatan annabawa wa kadarawa ibnu ishaqa an shuyukhi hakan nan mamur ibnu ishaq ya rawaito daga shekhanin shekhanan shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa ma ake Allah ya da musu Allah tabbata gare shi kana yurqa bi makkatan min al-aini ya kasance ana yi masa ruqiya a garin maka daga kamban baka koko maita abin da ake ce ma al'aini kenan kabla an yunzala alaihi ko yunzala duka yazo cikin wayoyin wa'annan tun gabanin a sabkar a gare shi tun a kamu gabanin a fara yi mai wayi falamma nazala alaihi alqur'anu asabahu nahwa ma kana yusibu da alqur'ani ya rasu ta gare shi sai kwatan kwatan irin abin da yake samu shi sai ya ya same shi abin da ake yi ma ake yi mai rukiyan ya same shi na daga kama wannan kambun bakan kowa abin da kama da maita a karatu lahu khadija tu radiyallahu ta'ala anha sai maulatuna khadija ta ta mata gare ta tace masa wajhu ilayka man yarqika a nemo a kirawo wanda zai yi maka ruqiya ta ruqiya lililin ba wai ruqiya kamar aka sani bane yanzu ana karanta mutum alqur'ani idan man san akwai shi ruqiyan shine amma a karanta mu a karanta mutum wasu ababe na tsari karanta mai wasu abubuwan da za a kasance tsari ne gare shi to da mun sun kasance suna irin wannan shi sa wani lokaci annabi sun sanar cewa aridu alayya ruqaku ku bijiro mini da ruqiyan ku abinda kuke karantawa la ba ta bir ruqa ma lam takun shirkan babu da shi ga ruqiya matakar abinda ta tawo da kumsa ba shirka bane ba to abin ya kumshi shirka ne abinda ake wadi in maganganun ba su inganta to wannan shi ne yake haramun amma abin da abin da ake wuce duka abin ingantacce ne babu wani doka a ba wani aljani ko wani wani abin halitta wani tasiri wani abin abin wani abin da ke na Allah ne to wannan babu da shi to shine ake yi ma ji sallam gabanin sabkan fara sabkan wa'i to da aka yi bayan sabgawayi sai aka wani abin ya same shi kama wani abu irin kaman zahin zazzabin masassara yake samun shi dalilin kan bambukan nan ko abu irin wani abu da ya kamata ko abin ake cewa maita wani ya kawo da dinar kafaru da yanzu ne kula ka bi absarihim lamma su zai kira kuma yana majnun kala sai maza da sarsa ya ce amma al'ana fala yace amma yanzu a'a ba na bukatar ba na bukatan wannan kenan wa shikenan tunda wahayi ya fara sauka yanzu qur'ani ya isa tsarin Allah ya isa ba kamar da bane kamun a farkon wato kamun zuwan wahayi wa hadisu khadijata wa ikhtibaruha amara jibrila bi kashfi ra'siha al hadis إنما ذلك في حق خديجة لتحقق صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم yace haka nan hadisi na wurin ne Khadija radiyallahu anha da kuma jarrabawanta da ta yi na lamarin mala'ika Jibrilu da yayi gashin kanta hadisi nan dai kamar da ya zo to wannan shi ma ya kasance a cikin haƙƙinta ne wai ba wai annabin sallallahu alaihi wasallam shine ke kokonto yake so a gusan mai da kokonton da ke ba a'a wannan dayi ne idan a tabbatar mata da ingancin annabci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta gane annan ladhi yati cewa wanda ke zo mai nan malakun mala'ika ne shine shi ma mai mai hamzu yana cewa wa amatat an hal khimara li sadri أهو الوحي أم هو الإغماء سي تياي مللبن كنتا بتدري dan ita ta sani ba ta ba liyadri huwa ba ba shi dan ya sani ba shi ko tun daga malaka shi ne ya ba da san ko kwanto ko shi shako ki a ita ce bitadri a huwa alwahyu shin abin nan wai wahayi ne am huwa aligma'u ko ko wani abu ne lamari ne iska ko wani lamari ne na iska to shine yace wa annal ladhi yati malakun wa yazulu shakku ana dan kokonto ya gushe daga barinta li annaha fa'alat zalika lin nabi wannan yazo litu hakaka koko lita ta hakaka dan dan ta sakankance koko dan a sakankantar da ita ne li annaha fa'alat zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam domin ta aikata wannan ga annabi sai ya da mutu Allah ya tabbata gare shi wa litaktabira huwa wa litaktabira huwa halahu bi zalika dan tajarrabi shi kan shi halin shi da wannan abin da za ta yi bari dai kadwara da ya zo fi hadisi abdullahi bin muhammad bin yahya bin urwa a cikin hadisi na muhammad na ana abdullahi dan muhammad dan yahya dan urwa an hisham daga hisham ana abi daga ma'aifin shi ne urwa ibn zubair kenan an aisha daga wurin min aisha radiyallahu anha anna warakata cewa warakatu ibn nufal amara khadijata ya umarci khadija cewa shi an ce babban khadija ne tun lokacin jahiliya shi malami ne ya karanta a injila ya san addinin yana riko da addinin kiristanci kuma ya san makaranci ne a ciki to shine yace mata ya umarci uwar mu ne khadija yace an takbur al'amara bi zalika tajarrabi lamarin manzo sallallahu alaihi da wannan ta yayi gashin kan nata za ta gani wa fi hadisi isma'il bin abi hak abi hakim a cikin hadisi na isma'il bin abi hakim Allah qala fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce wa ma'aikin Allah sai ya da mutu Allah tabbata gare shi ya bana am ya kai dan mai dan dan uwan ma'aikina an ce tana hudu haka saboda zumuncin su yana gamuwa a wajen kakan manzo sallallahu alaihi wasallam na na hunan hudu ne ko kusai huwa ibnu abdullahi ibnu abdul muttalib ibnu hashim ibnu abdul munaf ibn Qusayn kakan maza sanan na biyar to ita ma Khadijatu bint Khuwailad bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay to saboda suna gamuwa duka dangane su yana yana haduwa wajen Qusay kin nan saboda haka take ce mai ya kai dan dan uwana lokacin ne mutum kamar yake take ganin lokacin da miji ke cikin wani hali matar shi take farkon wanda za ta yi kokarin ta sa mai nutsuwa to irin kalmar da za ta faɗa mai ma ya nutsu wai ta fi ma a ce mijina ɗan dan dan uwan mahaifina dan uwana kenan dan uwana ne kuma akwai wata ma to amma take nuni zuwa wannan zumuncin da ke tsakanin su dan ya samu ya samu kwanciyar hankali sallallahu alaihi wasallam take cewa ya kai dan dan uwa dan dan uwa mahaifina hal tastati'u an tukhbirani bi sahibika idza jaa idza jaak shin zaka iya bani labari na mutumin nan naka in ya zo cewa mala'ikan nan wai tana ita take take so ta gane menene abin nan wai mala'ika ne ko ko aljini ne ka iya bani labari in ya zo kala na'am yace in kwarai ku falamma ja'a jibrilu akhbaraha an ce da sai wannan tambaya shi ne sai mala'ikan jibrilu ya zo da ya zo sai ba ta labari shi to ya zo faqalat lahu sai ta ce masa ijlis ila shiqi zamna gehena zo gehe da saboda in in yana wani waje in kama a gabanta yake shi mala'ika zai iso zuwa ya bata baya ya kalli ma'aiki da sallallahu to amma ita so take sai yanda yanda za a yi duk yanda za a yi mala'ika sai ya kalle ta ita ko lokacin da za ta jarraba wa ita yayi mayafin nata shi ne sai da ba ta shi to yazo yazo ge dabara da shi da ita wa zakar hadisi sai an bata hadisin ila akhiri zuwa karshen shi wa fi a cikin hadisin fa qala sai tace ma za ma haza bi shaytani saboda da da ta yaye mayafin nata malulbinkan nata sai ta ce yanzu kana gani sai ta ya bani gani shi ta ce ha ba da inda shi ne da da kenan su shi lokacin da ma zai zama amma su mala'iku ba haka bane ba mala'ikun rahama ba sa tsaya a wannan yanayi mace ta yaye kanta yasa da yawa yan uwan mata suke suka yi ma wahala da shedanu ko a cikin gida yadda ya kamata a ce kan nan suturta shi ake ko a wani lokaci tun da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare shi akwai man bangaren hagu akwai shedanu su kullun da man inna shaytana kuma adu ba takhizu aduwa su makiyan ku ne makiyan dan adam ne suna nufin dan adam da sharri da hakan dai mugunta to kuma dabara da wannan Allah ya ce miki dan adam kuma da mala'iku to su ma kamar kowanne ne akwai abin da za ka yi ka jawo shi kowanne akwai abin da za ka yi ka kore shi su mala'iku ba sa son kazanta ba sa son wari ba sa son irin wannan kamar buɗe kan na mata da suke to kai gani kai da kake neman Allah ya taimake ka kuma ba haka Allah yana taimakon bawa shi ta yanda ya so to amma haka Allah ya tsara su wa'annan bayi ba sa son wannan abubuwan to sai mata suke ta shiga ga ta wurin ba wasu ba ma cikin gidansu ko ɗakinsu ba waje ma wani sai ga mace ba ruwanta da kai kai haka nan tuza za ka kawai ko me yasan ya abu ne ga ni bin bin shedan amma wai kwanan ina karanta ina diba abubuwan nan wai wani ya tambayi wani malami wata take tambayi wani malami wai dole ne wai wai kowa sai ya sai mutum sai mace ta lullube jikinta ta ya ce mata a ba wai ba kan kowa bane ba tsaki Allah ce manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya yi wa nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaina min jarabihim ya kai wannan annabi ka hida ma mace kinka da ƴaƴanka da matan mu'minai su ne za su tsita jikin su to ki diba ki ganin kina ciki to jikin eh bar ta kana abin da ake so gare su abin da ke alheri gare su amma su wani adawa suke wani gani suke ma wani ƙauyanci ne ma wani to gashi ko suna yi shi abubuwan da nake sa su yake ƙara haɗa su da shedanu kawai sun zama kamar abincin shedanu sai yadda shedanu suke da su to haka ta yi ita wannan ba ganiwa wannan gabanin zuwan musulunci gabanin harkon harkon musulunci ne harko ne za wahayi na harko ne amma tana lullube kanta tana lullube jikinta su lokacin nan cewa suke bayi mata su ne wanda ba su kula da lullube kansu ba a ga ke kina bajar bajar haka ba sai a ce wannan bai wace amma yanzu wannan wani shi ne wani gama wani yanci ne wani wayewa ne kai buɗe haka nan kawai yana wani abu gari wani wani burgewa ne haka nan haka nan ta yi annan waraka ne bin manufar ya umarci ta aikata haka shi da ke malami ne ya san in ta aikata haka za ta ganewa to da ta yi haka da ya aikata wannan falon ma ja a jibirin a akbara a fi fakala sai ta ce ma haza bi shaitan lalle wannan ba shaitani bane ba kawai ina yayewa kenan ya- ya ya kau ya bar wajen ba shedani bane ba hazal malak wannan mala'ika ne ya bina am ya kai dan dan uwan mahaifina fasbut fasbut ka tabbata akan abin da kace wa abshir kuma kai bishara kai farin ciki wa amanat bihi ita lokacin nan tunda ta jarraba ta gano gaskiyan abin cewa shi annabi ne tun lokacin nan sai ta ba da gaskiya da shi fa za ya dullu ala annaha mustasbitatun lima fa'alatu li nafsiha wannan yana nuni cewa ita mai neman ta tabbata ne da abin da ta aikata shi ga kanta tana neman abin da take nema ne za ta tabbatuwa akan abin da wannan ba ba ba ba wani ba shedani bane ba gaskiya ne bisa da samu haka wannan labarin kuma sai ta yi imani wa mustazhiratun li imaniha kun tana mai neman karfafa imanin ta ne la lin nabi sallallahu alaihi wasallam a ba wai annabin bane sallallahu alaihi wasallam take ma wannan dan imanin shi ko yaqinin shi karo a kanta ne sama wa qawlu ma'mar hakan nan fadan ma'mar ibn rashid fi fi fatratul wahyi a cikin lokacin da wahayi aka dauki lokaci ba a yi wahayi ba fa hazina nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah annabi ya da mutane ta wata gare shi yayi bakin ciki yayi damu fi ma balagana sai shi ma'mar ne yace fi ma balagana huznan ma'aiki salam ya yi wani wata damuwa bakin ciki tasa ya same shi wani irin bakin ciki wanda ga daminhu miraran kayyata radda min shawahikil jibali so da dama ya wayi gari ya tahi wajen manya-manyan duwatsuna masu tsayi sosai don ya surmiyo daga can wurin ya kashe kanshi ya ce wannan abin da ya zo kenan abin da ma'amar ya faɗi kenan ya ce la ya kadau fi hazal asal wannan baya suka a cikin wannan asalin na cikin cewa wai annabawa ba sa shaku ba sa kokonto yace baya wannan bai suka ne maza yace li qawli ma'amarin anu fi ma balagana saboda shi ma'amar da ya tashi wadin wannan hadisin cewa yi cikin abinda labari da ya zo mana cikin labarin wanda ya zo mana walam yusnidu bai danganta wannan hadisin ba yace wani hida mun wani hida mun annabi hida mai sallallahu alaihi wasallam wala zakara ruwat ruwata haka bai hudar masu rawaito shi ba wala man haddasa bi ko ko wanda ya zantar da wannan hadisin wala annabi sallallahu alaihi wasallam qalu hakan nan bai hudi ba cewa annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya hudi wannan hadisin wala yu'rafu mislu hadha illa min jihati annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan labarin kuma ba ta yiwa a san shi sai daga huskan annabi sallallahu alaihi wasallam sai irin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wannan ma annahu qad yuhmalu ala annahu kana awwal al-amri kama zakarna tare da cewa a doki magana haka take wannan ana iya dauka wannan maganan ta kasance har kullamarin annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin kamar da muka ambata gabanin wahayi ya wara da yaga abin ne a cikin morki aw annahu ahraja aw annahu fa'ala dhalika lamma ahrajahu koko ya aikata wannan ne lokacin da a harajahu min lima a harajahu min takzibi man ballagahu ya aikata wannan ne saboda kuncin da ya shige shi saboda ƙaryatawan waɗanda ya isan musu da saƙon nan da ya isan musu da saƙon suka ƙaryata to wannan damuwan ne ta same wani kunci a zuciya har yake neman yi wannan wannan aikin ya surmi daga saman dutse kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yau da cikin alƙur'ani mai sarki mai girma yana cewa fa la'allaka ba su inda suka ala asirihim illa min miru bi hadra hadisi asbar fa la'allaka ba su inda suka kamar da ake cewa ne ta yi cewa nake cewa nake kai ne halakar da kanka ne za ka yanke kanka ne ko za ka halakar da kanka la'allaka ba su inda suka ala asari afsa gurabansu na jarrabawan da suka yi kasancewa su masu shi wannan abin da suka yi a illam yuminu bi hadhal hadisi asafan saboda asafan kana kalima ka ka halaka da kanka dan saboda bakin ciki an ce asaf din nan bakin ciki ne mai tsanani saboda tsananin bakin cikin da kake ji saboda kawai basu ba da gaskiya ba ai wannan lallashi ne ake ma a gisa sallallahu ka tausaya ma kanka ba sai ka dan kawai basu ba da gaskiya ba kanka ba sai ka baka kawala ba wannan lashin Allah tabaraka wa ta'ala ke ma baki sallallahu alaihi wasallam wa yusahihu ma'ana hadha ta'wil hadithun rawahu shuraik yace wannan ta'wilin hadisin da shuraik ya rawato shi yana inganta shi ana abdullahi bin muhammad bin al-aqil wanda ya rawaito daga Abdullahi dan Muhammad da Aqil an Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhu daga Jabir dan Abdullahi da tabbata gare su annal mushrikin lamma ijtama'u bi darin nadwa cewa su mushrikai da suka hadu a wannan gidan shawarar nasu litta shawuri fi sha'ani nabi sallallahu alaihi wasallam dan su yi shawara cikin lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wattafaqa ra'ayuhum ala an yaqulu inna usair ra'ayin su ya hadu akan cewa kawai su ce shi sahiri ne dan dabo da nan suke haduwa zai ma shi yake cewa wakar zakarafu wakar zakarafa al'aqwamu makaran binadwatin wa khafu kitaban qasda dasu diyai wannan kawai da mun nan ne suke haduwa a wakar zakarafu makaran wakar wakar zakarafu makaran wakar zakarafa al'aqwamu makaran wace mutane wannan wace kawai sun kawata wa an su maganganu na makirci bina da watin a darin nadwa wannan wani darin nan lake wani to duk da cewa dai wancan shi yana yana wancan wancan shawar da suka yi da yukhrujuk aw yaqtuluk aw aw aw yukhrujuk wanda suka yi shawaran ko su daure ma a gidan sanan ko ko a kashe shi zaci ko ko kore ko hidda shi zaci daga garin makka to wannan shi saboda cewa yana cewa wa khatu kitaban kasida dafi diyayi suka rubuta wani littafi ko kuma dai abinda suka yi dai suka haɗu suka rubuta wannan sahifa ta zalunci wanda suka ce za a yi muqata'a ba an baiwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam babul ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba za a aura musu ba ba za a yi cinikayya da su ba wannan shi ma duk zalunci da suka rubuta ne to haka kalmar su ta haɗu cikin cewa ga yanzu zaciya kawai su ce dan dabo ne ishtadda zalika alaihi wannan abin sai tsanani a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata zammala sai ya lullube kan shi da malullubi wa a shi ne fishiya biyu ya lullube kan shi a cikin tufafin shi wata da tarafiya ya kuma ruhu ya riye kan shi da wannan da dai kayan nashi shi akwai bisar in shi shi shi aka ce da zan mala mutum ya lullube kan shi ya haka an ya lufa bi izari mutum ya kama kama kayan da ake cewa wani ake ne me suke cewa wani lifa ya ce a irin wanda suke mata suke lullufa to wannan mutum ya lullufa shi ake ce mai yawwa shine yau lifa nan ba to irin shine kamar shine ake cewa zammala ko ta zammala domin ma shi disar kuma wanda ake dorawa abinda ake dorawa saman kaya na ciki kana da wasu kaya sai ka lullufa da wani abu saboda haka yawanci ake fassara shi da bargo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cewa al-ansaru shi'arun wal arabu ditharu su mutanen Madina kamar kaya ne waɗanda daga su sai jikinka kayan jikin kawai daga su sai jikinka yace sauran larabawa kuma kamar bargo ne abun yahawa sai ka sa kaya sannan kai ka yahawa da mutane su sun yi kusa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana hudin farlar su haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam wata zamana fi siyabi wata dasara ya lulluba cikin tufafin shi fatahu jibrilu sai malaika jibrilu ya zo mishi fa kala sai ya ce ya ayyuhal muzammil wannan aya dai koko ya ayyuhal koko cikin suratul muddathir ya ayyuhal muddathir ya kai mai lulluba ko kai ya kai dai mai mai lulluban dai aw khafa annal fatrata koko ya yi tsoro ne cewa yanke wannan ta wahayi li amrin saboda wani abu ne wani lamari ne ko wani lahiyayi ko wani abu ya jawo shine aw sababin ko ko wani dalili ne da minhu daga gare shi shi ma ki sallallahu alaihi wasallam yayi tsammani shi aikata wani abu aka dauki lokaci ba yi wannan wahayin ba fa kashi an takuna uqubatan min rabbi sai tsoron cewa wannan yanke wahayin fatarar da aka shiga ta wahayi yayi tsoron wani uquba daga ubangijin shi wannan ya je zo ruwayi da dama ha akwai ruwa da ke cewa sai aka shekara uku fa fa'ala zalika sai aikata wannan da nafsi da kansa ولم يرد بعد شرع بالنهي عن ذلك فيعترض به amma abin lura wata shari'a bata zo ba a lokacin nan wanda ta yi hani da wannan lokacin farkon musulunci ne wasu kumce kumce ba abu kumcin da ya zo ya ce wannan ai in ka shiro kanka daga sama in wanda ya kashe kanshi kamar irin kamar ka kashe mutum da gangan ne to wannan duk wannan hukuncin duk bai zo ba balantana a ce a ai ma'aiki ya aikata wani abin da bai dace ba ko zai iya ashe annabi yana iya aikata wani abin da bai dace ba a shi ne ke cewa fayu taradu bi barantana a mai gice da wannan magana a ce a to ya ake kuma ya aikata kaza to lokacin nan ba abin da ya sauka na hukunci wana wa haza firaru yunus yace kwatankwacin wannan ne firaru yunus gudun gudu na annabi yunus da yayi ibnu mataki na alaihi salam kashe ta takzibi qaumi dan tsoron ƙaryatawan mutanen shi da huwa gare shi lima wa'adahum ga abin da ya musu alkawali bihi da shi mina azabi na daga azaba wa qawluhu saboda shi yayi san musu da sako suka ba su karba ba su karyata yanzu ko kar kaida ne in mutum in suka in ko karyata sako to azaba za ta biyo baya yace azaba za ta biyo baya ya fara mata tara kayan shi to kuma su da suka karshe sai ga wannan wa abin ko gaskiya ne su koma suka tuba to shi dai tsoron su karyata shi ya ce musu ga kwanukan da za ku yi kawai ba ku wuce kwana kaza ya ga in abin ya zo abin ya sami su mun zakar ya tashi da shi saboda jin kuma ya shigo ta tare nashi nashi ya bar musu garin wala shine aka ce wa qawlu wa qawlu lahi fi yunus da fada Allah da ya a cikin yunus yace fa zanna allan naqdira alaihi sai yayi tsammanin ba za mu saka mai wani kunci ba na bakin ciki na abin da ke haduwa da shi na wannan kin karban sakon ma'anahu allan nudika alaihi sai ya zaci cewa ba za mu saka kunci a gare shi ba wannan aya yana cikin ayoyin da sai na ma'auya wata rana yasa an kira abdullahi bin abbas ko ya gama da abdullahi bin abbas da sai sai ce kai jiya wa gaskiya na gamu da na gamu da kumfan kogi na alqur'ani ya jijjiga ni ya kusa hallaka ni ce wai فظن أن لن نقدر عليه ده الله تبارك وتعالى فظن أن لن نقدر عليه فنادي في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين النبي يونس النبي لما أتي فظن أن لن نقدر عليه saboda zahirin maganin Allah na kadir alaihi sai ka ce yanzu ci cewa ba za mu samu iko akan shi ba yayi ta yana ganin ba mu ida iko akan shi to kuma shine ga ya za a yi a ce shi inda abin suka ga shi karo Allah mai iko ne akan dukan komai shi annabi ya yi kowa sanin sigobi na Allah ba cewa ce kai ma za ka san ka san sigobi Allah bari a barantana annabi to annabi ne bai san zai zai cewa Allah ba zai samu iko akan shi ba shi ne haɗin wannan shi Abdullah bin Abbas ya fahimci abin da yake ne yace a'a yace ba daga kudura bane ba daga kadara ne ko daga kadiru ne ko ko kadaru ma'ana shi kuntatawa ba daga kudura bane ba yace sai lokacin da sai ya samu waraka to shi ne kiciya kalamaki malamaki ya ce sami'a fi rahmatullahi ya yi kwaɗai a cikin rahama Allah ne wa Allah yu dayyika alaihi ya saran Allah ba zai kuntata a kan shi ba an yi dayyika alaihi masalakahu ba zai kuntata mazarta mahuta a gare shi ba fi kurushi a cikin hutan nan tasa wakila wani kauli aka ce hassana zannahu ya kyautata zaton shi na bi maulahu da mashigancin lamarin shi shine Allah annahu la yakbi alaihi al-uquba cewa Allah ba zai hukunta wata uquba akan shi ba wakila wani kauli aka ce nuqaddiru alaihi maimakon Allah naqdiru alaihi a tazo da ruwaya mai shadda Allah nuqaddiru alaihi ma asabahu cewa ya ji cewa ba za mu kaddarta abin da ya same shi ba cikin wannan tahiyya a wa kad quri'a nuqaddiru ala ala tashri kuma an karanta akwai kira da tazo an karanta da nuqaddir nuqaddiru kinan wa zanna alla nuqaddira kinan alayhi bi tashri da da shadda wa qila wani kawai aka ce nu'akhizuhu bi ghadabihi wa zahabihi ya zu cewa ba za mu rike shi da wannan hushin da ya ba zanna alla nuqaddira alayhi Allah kita mughadiban fa zalla Allah naka jira alaihi kinan to wannan hushin da yayi mutane shi ya zu cewa ba za mu rike shi da wannan hushin da ya ba wa zahaji da kuma tahiyyar da yi ba tare da izini ba وقال ابن زيد ابن زيد آه يتي معناه معنسا أفظن أن لن نقدر عليه كما تنبيتي شياز الشيوى بزام كنت تاعكن شبا على الاتفاق نفسا huska ta tambaya wala yaliku an yuzanna bi nabiyyi an yajala sifatan min sifati rabbi yace baya dacewa a zatawa wani annabi ayi zato akan wani annabi wai zai iya jahilta wata sifa daga cikin sifofin ubangijin shi wa kazalika qauluhu haka nan fadarsa da yace in zahaba mughadiban lokacin da yace yana mai hushi as-sahihu magana ingantacciya mughadiban liqaumihi likufrihi yana mai hushi da mutanen shi saboda kafircin su wa huwa qawlu ibn abbas wannan magana ce ta abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma wa dhahak da dhahak wa ghairihi ma da wani su ma la li rabbihi azza wa jalla a ba yana mai hushi wa da ubangijin shi ba iz domin mughadabatul lahi mu'adatul lahu yin hushi da Allah aiki yaya ne da Allah shi ko wa mu'adatul lahi kiyaya da Allah kufrun kafirci ne la yaliqu bil mu'minina ita ko wannan kafirci ai bai dacewa ma da mu'minai fa kaifa bil anbiya to saka kuma zai dacewa da annabawa wakila wani kauli aka ce mustahayyan ana nin yana mai jin kumya ne mughadiban yana mai jin kumya ne min qaumihi daga mutanen shi an yasimu bil kazib da fi alam tashi su mai alama su sifanta shi da ƙarya su ce a shi abin da wani ƙarya yi saboda haka yi ma zai huta tun kama abin abin da akwai cewa shi ai ƙarya yi aw yaqtuluhu ko ko su kashe shi kama warada fil khabari kamar yadda a cikin hadisi wanda aka rawaito cewa su wannan mutane a wajen su in mutum ya ƙarya kamar da hadisi zo in mutum ya ƙarya in bai kawo shaida ba cewa ba ƙarya ce ba hukuncin da ake mai kawai kisa kashe shi ake to shi ko kawai tun da ya haɗa musu wannan abin ya ga za a za ta garaga kawai sai ya bar wajen shi ne aka ce to wannan ta yi haka ake yi a kama warar da shi kabar wakila wani kawai aka ce mughadiban li ba'dil muluki yana mai hushi ne ga sashen wasu sarakuna fi ma amarahu bi cikin abin da shi Yunus annabi Allah ya umarci wannan wannan sarkin da shi mina tawajjuh ila amrin zuwa wuskanta ga wani lamari amarahu Allah bi ala lisani nabiyin akar wanda Allah tuntuni ya umarci wannan sarkin da wanda ya aikata wannan lamarin a harshen wani annabi kuma na daban faqala Yunus sai annabi Yunus ya ce ghairi aqwa alaihi minni Allah ne yace mai yace hada mun sarki to sai yace a wani na yahi karhin yahi samun kuzari da karhi yaje ya hidi ni kama ina so a amuna afuwa saboda sarki an hada mai wani sarki wannan annabi ya je hada mai yakiya yana gudun shi ne je ma ko ya mai wani abu fa azama alaihi sai Allah ya yanke umarna ta a ba zan san mun amma amma nan gobe ko sai kashi fakaraja lizalika mughadiban sai ya hita ga wannan domin wannan wannan umarni yana mai hushi kenan ga wannan sarkin wa qad ruwiya an ibn abbas an rawaito kuma daga abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma anna irsala yunus wa nubuwatahu cewa aiken annabi yunus da annabcin shi inna ma kana bada an nabaza kurbutu duka ya kasance wannan annabta ta kasance bayan kihin kihi ya jefar da shi wasu dilla min ayi wato duk abin da aka faru sai bayan ki ya ya ya je wadda shi kenan ki ya hade shi ya je fadda shi to daga lokacin nan aikin zai fara da annabcin da aikin wasu dilla min ayati sai aka wa da aya mai cewa bi kauli da fadarsa fa nabazna bil ara'i huwa saqim wa anbatna alayhi shajaratan min yaqdin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidu wannan ayoyin sun ce sai muka jefar da shi bil ara'i a hili wanda babu komi ba itace ba mutane ba shinkoki ba komai ba ruwa ara daga ar ne to ara ara wa huwa saqimun shi yana mara shi lahiya wa an batuna alai shajarata min yaqdin sai muka tsiriyantan mai muka hitan mai da wata shimka ta yaqdin an ce kabewa ita ce ma yaqdin wani suna ta kubewa ma za ki da kuci sa kubewa yawa ko kubewa ko kabewa ko tana wani wani wani sunan da ake wasu ita da wannan da muke tasha cikin miya to ita aka yi ita mai wani suka ce sauta abu tana da wani su sun tsaya sun yi da wani ilimi na likitanci mai yawa a cikin wannan an fitar mai da ita aka ce ita kuda bai hawa kanta saboda haka shi kamar jikin shi yana cikin kihi kihi haɗe shi ya jima cikin jikin kihi zahin ya kamar jikin shi ya lukushe to aka aka hitar da shi a wurin nan aka tsirantar mai da wannan ta zama mai sutura ta lullube shi yanda ita kuda bai hawanta a wa an batana shi ya samiya kudin wa arsalna ila mi'ati arfin law yazidu muka aiko shi zuwa mutum dubu ɗari aw yazidu koko suna sun wuce haka to aukin nan dai akwai maganganu da masu tafsiri suka ga wannan suka ce ina cikin abin da suka ce mutum dubu ɗari ko ko a ganin ido in ka gansu sai ka ce sun yi dubu ɗari aw yazidu wa istadallu aidan to kaga yanzu wannan sai bayan an jefar da shi kuma aka ce aka ce wa arsalnahu muka aiko shi zuwa wannan mutanen to saboda haka suka ce ai to aiken ma duka sai da aka yi ma ya baro mutanen nan kenan wannan abin da yi dan a nuna cewa to annabi ai bai yaki ba Allah ya ce mai yayi yaki ko ko ba a bashi izini bai fito da abin da ake duk abin da ake cewa yayi aikatan nan dito annabcin ma lokacin nan bai zo ba sai bayan wannan ne annabcin ya ya same shi wai sadallu aidan kuma ana kawo hujjare har wayo da faɗa Allah tabaraka ta bi kawli da faɗa Allah yake cewa wala takun ka sahibul husi kar ka kasance kamar abu shinki ko wani ta wala takun ka sahibul zina da zina da huwa mazmum lokacin da ya kira kenan lokacin da cikin lokacin da yake cikin cikin ki huwa mazmum shi yana abin zargi ah ina da nake cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ko idza mughadiban fa zanna annaka da'ani fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to shine aka ce a karka kasance kamar shi ake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zakara al-qissata ya ambaci kissa sun makala sannan yace fash yawa fash tabahu ko rabbu faj'alahu min salim wala tamka sahilu ka wala tamka sahilu sunna da wa makzum shike na fashta bahu wala ta kuka sahibi luti izna da huwa makzu karshen suratul nun ne ko wala ta kuka sahibi izna da huwa fashta bahu rubu fi jami'in salim ko wani ya kaji da zina kamar da zina kamar da zina ina ji haka ne kaka kasance kamar mabucin ki karshen izna da huwa mazumu lokacin da ya kira yana abin zargi fa fashta bahu rabu faj'alu min as-salihin wani ya kawo lazina kabaru na yanzu nufin ra'a akwai akwai mangaru a tsakanin wani abin wala sun kasa lusun na da wani kusun yau kalar ita nake ba yawa ita ce nun ita ce mu a wasu muke cewa nun ko suratul nun in ka yau jangar da kace suratul qalami to da da so su suratul nun suka sani eh na nun ne ana ce kan ana ce ta kalama ولا تبقى ثابت إذا لهم مكزوم فاجتبى ربه بجعل من السالمين وإن يكاد الذين كفروا لذلك يبصرون لما تنزل الكلام yin ta haka ne ayoyin suke tsaya saboda da aka ce wala tun ka sa'in da hutu izina wa makzum sai mi wacce ta ba haka ne dai sai shi kamar keta da wasu abubuwa wacce ta ba wa rabu wala tun ka sa'in izina da wa makzum lokacin da ya kira izina da wa makzum ni ne ban fassara izina da wa makzum wala tun ka ko sai muke cewa huwa mazmum izna da huwa makzum lokacin da ya kira huwa makzum shi yana cikin bakin ciki yana cikin cikin bakin ciki wannan izna da huwa makzum bai ta ba rabu bi jalahu min asali to akwai shayatan fa nabaznahu bil ayi wa zabin ina da jiga ko huwa mun da kinda ke san mazmum ne ko wala tabqa sahibi sunna zai huwa mazmum وإذ نرى هو مظلوم ما ما نتجاهل ما كتير كرتات ولا تبقى صاحب المستيقظ هذا هو كرشان كرشان كرشان سورة كلام أي أكو أنا أنا كرشان يوا وسوي لكم ربك ولا تكون كصاحب الهوت إذ هذا هو مظلوم هو مظلوم إيه هوا لولا أنت داركه نعمة من ربي لنفذ بالآراء وهو huwa mazmum yawa ba su bi da kuma rabika wala tuka sahibi da huce izna da huwa makazum ne ko makazum yawa izna da huwa makazum sannan laula an tadarakahu ni'matun min rabbih la nubiza bil ara'i wa huwa mazmum yawa haka haka ayu zikita wala tuka sahibi da huce izna da huwa makazum kar kasance kamar abu ciki shine annabi Yunus lokacin da kira yana a cikin bakin ciki ai can cewa وظل أن ألا نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إذ ذهب مغاضبا فظل أن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فهنا cikin wannan damuwa in na rawa makazum fajtabaru wa yanu min as-salihin laula anta daraka wa ni'matu min rabbi ba dan wata ni'ima daga ubangiji shi ba ta riske shi lanubi zabila ara'i da an jefar da shi a faƙori hili na babu komai babu kowa babu ko ruwa babu ko mazun kuma shi yana abin zargi to amma fashta bahu rabbuhu sai ubangiji shi ya zaɓe shi fashi alahu min salihin sai ya cika shi sai cikin salihan bayi mafi mafi gyaruwan bayi su ne annabawa to wannan abun sai bayan abin da ya abu kusan naka ce fashta bahu sannan ubangiji shi fashta bahu ita ba ana ce mata litta aqib faƙin nan bayan abin da ya abu sai aka zaɓe shi kenan lokacin na annabci annabta ta samu ta abin da aka yi baya kenan duk bai zai cikin annabawa a wannan fahimta kenan fakka bahu rabbu fa ja'alu min salin sai Allah ya zabe shi ta cikin salin bayi sune annaba fa takunu hadhihi kisa idan qabla nubuwati kenan wata kisa sai ta kasance gabanin annabta shi qabla nubuwati gabanin annabta sani fa in kila fa ma ma'ana qawli sallallahu alaihi wasallam innahu to yawa nan zamu tsaya wannan kuma a kullum yana dai kawo duk abubuwan da suke rikitarwa ne to za a kawo wannan hadisi shi ma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innahu la yughanu ala kalbi fa astaghfiru Allah kull yawmin mi'ata marra to shi ma aji me ake ni sai Allah kai mu sati na gaba nan zamu nakta اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الأقبلة والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آمين وقدر الإبدال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين